بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin risala mun kai ƙarshen babin wasiya da sauran abin da na shafi wasiya yau za mu tashi sabon babi ya ce babun fishifati walhibati wasadakati walhubusi warrahani wal'ariya walwadi'a wallukaɗati walgasbi babi game da bayanin waɗanga abubuwa guda nawa ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara abubuwa guda tara su wannan babin zai yi bayani game da su babi game da shuf'a shuf'a shine wani haƙe wadda shari'a tabba abokin tarayya shuf'a ba wani abu ne tangible da ake iya gani ko ake iya tabawa ba haƙe ne kawai haƙe wanda shari'a tabba abokin tarayya ga abin da ya shafi gida ko gona ko fili shine almusha kamar yadda zai faɗi watsaccen abu shufa ga abokin tarayya misali mutum biyu babansu guda sai ya mutu ya bar musu gadon gida ko gona kaga su biyu ke tarayya ga gidan nan ko gonan nan ko to guda kamata ya araba a ba kowa nashi to kafin araba sai guda ya ce ni wannan gidan ko an raba ba gina shi zan yi ba sayarwa zani saboda ina da hili wanda na sayi nan cikin gwiwa eka in na sayi suwa shi nika son in ta in yi developing to shari'a ta ba shi abokin tarayya ta yi haƙi ba zai shi wanga da zai sayar da nashi bai sai sai dan ma kowa ba sai wanga abokin tarayya in ya wani ya sai da mai to shi wanga ya taya kai ƙara kotu kotu za ta walwale cinikin na a saidan mishi to wannan haƙƙi da an ka ba abokin tarayya shi ake kira shuf'a baka isa in kuna tarayya abu da mutum amma abin da ya shafi watsaccen abu gida ko gona ko fili na ƙasa ƙasa in kuna tarayyar mota ko dabba ko tufafi ko wani asad dai to wannan babu shuf'a ga babu shuf'a sai ga ƙasa gida ko gona ko fili muna tare shuf'a ta kasu kashi biyu akwai shuf'a ta wajibi akwai ta mustahabbi shuf'a ta wajibi ita ce shuf'a ta abokin tarayya wanda tare kuke kuna tarayya abin nan da shi to wajibi ne zaman ta wajibi in ka sai dan wani ba tare da ka faɗa mai yace bai da bukata ko bai da kuɗin saye ba to yana kai ka ƙara sai kotu ta walwala shari'a a sai da mishi shi wujuban ka abin ga to shub'a ta mustahabbi ita ko ta makwabtaka makwabci yanzu in zan sai da gidana na koma Abuja na yi gida zan sai da gidana to makwabta suna da haƙƙin su ya kamata in fara tallata ma sai in sun ce ba su da bukata ko ba su iya saye wannan sai in kira wannan daban to shuf'a ta makwabci makwabta ita mustahabbi ce ko baka faɗa musu baka te ka sai su babu abin da za su yi illa dai baka kyauta ba amma shari'a ba ta tilasta ma dole a walwali ciniki ba amma shi abokin tarayya wanda kuka tarayya abin nan shi wajibi ne in ka sai dan ma wani baka faɗa mai ba yana ƙara a walwali cinikin nan to wannan haƙe da shari'a tabba abokin tare shi ake kira shuf'a yana da suna da hausa bai da suna da hausa ko sai mu bashi shuf'a tai yawan dai kun fahimci shuf'a to bayani game da hukuncin shuf'a walhibati da kuma kyauta kyauta tana da ƙa'idoji tana da sharuɗa kyauta wasadaqati da sadaka da bambanci tsakanin kyauta da sadaka za mu ji bambancin su wal hubusu da hubusi hubusi da waƙafi duk ma'anar su guda ko kace waƙafi ko kace hubusi duka sadaka ne amma kuma suna da bambanci da sadaka bambancin hubusi da ordinary sadaka hubusi kana ka ba da abu sadaka fi sabilillah ka ayyana abin da haka son a yi da shi to shi a hubusi ga gida nan ina irin malaman nan da ka zowa da almajirai to su nika son a sa cikin gidansu zan ka zama shi a hubusi amma sadaka ka ba su ba tare da ka ayyana abin da za ka yi da ita ba to warrahani da jingina wanda aka ce ma turanci da hausa yana bukatar kuɗi yanzu inda hake to mi za ka ba su a collateral ga mota ta nan a bani miliyan guda a aji jingina ina ka miliyan guda in amshi mota ta to me hukunce hukunce da sharuɗan jingina wal ariyati da aro aron abu wanda ba kuɗi ba ka ari mashin ɗin wani ko ka ari mota ta ko ka ari shebur ko ka ari kwasa ko ka ari littafi aro eh hukunce-hukuncen aro walwadi'a da ajiya walmuda'u aminun in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda an haka ma ajiya to amintacce ne don ba haka kai wanda duk kasan mugu ne bai da amana ba haka kai mai ajiya wanda duk an kaga duk kiyayyen mutanen makka da annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda adda wani abu da yaka kai ajiya shi aka kai masa saboda aminci ne lokacin da zai hijira akwai abubuwan ajiya garai sai yabba ali abu kaza na wani ne abu kaza na wani ne abu kaza na wani ne kamar yadda musu ka gani to da ajiya hukuncin ajiya in an ka baka ajiyar abu to bai halatta ka yi amfani da shi da miliyan guda ka ajiye mini to ko canji kaga wannan bida bai halatta ka bashi canji cikin kuɗin nan ba abinda a sharaɗi ka kai miliyan ɗin nan guda ka aje sai ran nan tabiya ka ɗauko abin ka ba eh ajiya wallo kaɗaci da tsintuwa tsintuwa ba sata ba sai gidan alƙali wato ya yi tsintuwa kaga ba sata ya ba amma kun bai ba su sai gidan alƙali to an yi rashin gaskiya me a hukuncin tsintuwa wal gazbi da ƙwace sinacin to waɗanga abubuwa tara su a abin da wannan babin zai karantar da mu to Allah ya taimaka muna sai ya fara da shuf'a ya ce wa innama shuf'atu abin sani kawai ita shuf'a fil musha'i tana tabbata ne ga abin da an watsaccen abu watsaccen abu shine gida ko gona ko plot ga ƙasa tana tabbata ne ga ƙasa eh yanzu don mun gadi mota ga babanmu to ba a babu shuf'a gare ta mun gadi wani abu ga babanmu kamfani ga babanmu babu shuf'a sai dai da yake kamfani kaga ginanne ne ko ya shigo cikin gidaje eh iyakar shub'a dai ga abin da an watsacce shine gida ko gona ko mota inda inda ya takaita ya ce wa innama shuf'atu fil ardi to duk da yayi abin da ya shafi ƙasa shi adda shuf'a wala shuf'ata sannan babu shuf'a fi ma qad qusima ga abin da an raba to inda shi abokin tarayya wa adda haƙƙin shuf'a abokin tarayya ash-shariku abokinta wanda kuka tarayya abin nan to babanmu ya mutu ya bar mana gida da ni da ɗan uwana an ka taho an ka raba an ka ba kowa nashi har ya hidda hanya ta daban na hidda hanya ta daban an sa iyaka ko kuma in gona ta an sa iyaka ga bakin nashi ga an raba to nan babu shuf'a shuf'a ta faɗi ta wajibi sai dai ta mustahabbi yanzu ya zan mi ya zan makwabci yan an riga yan an raba yan an raba gida ko an raba gona ko an raba fuloti an sa iyakoki to dai shub'a ta wajibi ta faɗi yanzu ya zama makwabci sai dai shub'a ta mustahabbi shine yace wala shub'a ta babu shuf'a fi ma karkusu ga abin da an riga an raba in an riga an raba gidan ko gonan fulotin shikenan wala lijarin hakan ga babu shub'a ga makwabci ga mazhabin malikiya su iyakar shub'a ga abokin tarayya amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wal jaru aqrabu lisaqabihi makwabci in za ka sayar da abu ya fi cancanta ka sayar da mai lisaqabihi ay liqurbihi saboda kusanci ne mun yi wa cikin bulugul maram makwabci ya fi cancanta a sayar da mai don mai lisaqabihi saboda kusanci ne kaga tun da yace ya hi cancanta shikenan ba dole ba to nan sun ka samu shufa'ata mustahabbi makwabci mustahabbi ne a tallata mai amma wanda abokin tarayya shi wajibi ne muna tare wala fi ɗariƙin hakan ga babu shufa ga hanya muna tarayya hanya ga gidana ga kamar gidan gada wanda wanga gida kaga ba ga hanya nan ba to dama hanya ta wata eh hanya ai ta jama'ar musulmi ce to sai yazan asalin hilin hili guda ne sai mun ka raba mun ka hidda hanya kaga nan ba ta musulmi bace ta mu ce kun fahimta ta mu ce to sai nice kai hilin gada mun ka raga ni ina so in sai da nau bangare inda an kai hanya to ka gani to nan ba dole sai na sai dan mishi ba ina iya sai dan makowa wala arsati daren hakan ga babu babu shuf'a ga farfajiyar gida kad qusmat buyuta wanda an raba dakunan gidan mun gadi gida ga ubanmu to an zo an raba an ba kowa da shi to farfajiyar gida babu shuf'a wala fi fahali na khala hakan ga babu shuf'a ga mazan itacin dabino itacin dabino mawadanne iri a mazan itacin dabino itacin dabino masu ‘ya'ya za mu ji cewa shuf'a ta tabbata ga ƙasa da duk abin da adda alaƙa da ƙasa kamar gida ko gona ko fili to kaga abin da adda alaƙa kaga in gona ce itace na ciki in gida ne ɗakuna na ciki su adda alaƙa da su to duk akwai shuf'a gare su yace wala fi fahal na khalin hakan ga babu shuf'a ga mazan fahal namijin komi shi a fahal karo babu shuf'a ga mazan itacen dabinai au bi irin ko rijiya in akwai rijiya to babu shuf'a idza qusimatin nakhlu yan an raba dabinan an raba dabinan da a cikin gonar abba kowa nashi to shikenan babu amma kahin a raba kace sai su za kai to shi abokin tarayya kashi shi da haƙe na wajibi awil ardu koko yan an raba gonat to ina yake wala shuf'ata babu shuf'a illa fil ardi sai ga ƙasa to kaga yanzu ya bayyana ma wala shuf'ata illa fil musha'i eh ko kuwa inna mashuf'atu fil musha'i menene al musha shine al ardu watsaccen abu babu shuf'a sai ga ƙasa gida ko gona ko plot su dai adda shuf'a sauransu duk wani abu da an kai tarayya da shi wannan baya da shuf'a kana iya sai dan makowa to me yasa shari'a ta hito da shuf'a saboda kare haƙƙin shi abokin tarayya yanzu misali an bar mu na gida gidan locus gidan locus yana da yawa baya da yawa sai kai ko kana da wani gida da haka ginawa can bado ko arkilla ko cikin gwiwa sun haka ka sai da naka in ka sai su sai ka ka da wancan to sai ka jawo wani ka sai da mai kaga na ba ya isa to shi yasa saboda kada a cutar da ni sai an ka ce to ni adda haƙƙin ka sai da min wujuban sai da in ni ce ba ni so ko ban da kuɗin sai wannan shi kenan dole a yi hankuri kaga na kada haƙƙi na da ka sai dan ma wani ya taho abin ya zama muna balakuce in gida ne in gona in fulot to ka sai dan mini in haɗi ya yi min amfani ya fi ko kuma ka sai dan ma wani wanda in ya taho zaman mu da shi ba zai yi ba kaga ka jawo min matsala to gudun wannan cutar suwa sai shari'a ta hito da shufa wanda duk ake tarayya abu da shi to shi adda haƙi ko da baka so na yako in dai kuna tarayya abin nan da shi to shi adda haƙi na wajibi a sai da mishi in ba haka bai kai ka ƙara kotu ko ka sai dan wani a buɗe ciniki a mai dan wancan kuɗi ne sai a sai da mishi to yace wala shuf'ata babu shuf'a illa fil ardi sai ga ƙasa wa ma yattasilu biha da abin da ke saduwa da ita ƙasar min albina'i na ginoni wa shajar da itace kaga in gida ne ɗakuna su ma suke saduwa da ƙasa ko in gona ce itace duk waɗannan suna da shufa wala shuf'atu lil hadir babu shuf'a ga wanda azzaune ga gari wanda a halarci ga gari ba da sanata bayan shekara guda kana zaune ga gari abokin tarayyar kai sai da gida ka ƙi magana har an kai shekara guda sai bayan shekara guda sannan ka taso shi aka ta faɗi sai wasu malamai sun ka ce ya ɗiba da yawa wata biyu an ka ba wanda an zaune ga gari in kana ga gari abokin tarayya kai sai da abu bai faɗa maka ba to an baka wata biyu ka ta kai protestin kotu in wata biyu sun ka ci ya nuna ka yadda shi kenan shi aka ta faɗi muna tare to wal ga'ib amma wanda baya nan wanda a halarci ga gari kenan an ka ce in abokin tarayya ta yasa su bai faɗa mai ba yana da dama ya protestin ko amma zuwa shekara guda in shekara guda ta wuce shi kenan shi ba ta ta faɗi wal ga'ibu wanda baya ga gari ya yi tafiya ala shif'ati yana akan shif'arsa wa in dalat gaibatu ko da fa kusa ta yi tsawo in dai baya nan to haƙƙi ne kakka sai da abu in an san inda yake dole sai ka faɗa mishi ko da ya daɗe baya nan ko yana riƙe da shub'atai don haka yi ƙoƙari ka aika mai to gidan nan ko gonan nan ko fulocin nan da muka gado ni sun nika in sai da nawa in yace a sai zuwa kaga shi kenan shi ya ka da haƙƙi ne in yace yana so kuma shi kenan sai ya tau to in yace yana so amma bai da kuɗin sai yanzu fa to sai a ɗiban mai ajali wanda bai cutar da kai kai da zaka ba da shub'at a ɗiban mai ajali in ya kawo to in bai kawo ba hakke ne ya faɗi tun da kai lalura za ta saka sai da abin ka baka tsaya jira ne muna tare tawo wa uhudatu shafi'i uhuda garanti mun yi uhuda baya aiko garanti na wanda za a ba shuf'a na mai shuf'a allal mushtari yana akan mai saye shi wanda zai saye to shi adda garanti ma'ana shi zai ba shi za a ba ga garanti to an baka wane ne mushtari nan shi wanda ke rike da shuf'at ba shi zai saye ba da ni da kai ka tariya to ni zan saye da nau kaga kai da zan saye da makai an mushtari kuma kai an rike da shuf'a ina fatar kun fahimta to shi shi zai ba da wa uhudatu shafi'i uhuda ta mai shuf'a alal mushtari ta tabbata aka wanda zai sai shi zai sa garanti to kwana nawa misali kamar kila kahin ya samu kuɗi ko kuɗin da yake tsammanin su taho da sauransu shi zai sa lokaci wa yuqafu shafi'u ana tsayar da mai shuf'a fa imma akhadha ko dai ya karbi shuf'at aw taraka koko ya ce ya ba shuf'atai muna tarayya da kai ni zan sai da nawa ba kai an rike da shuf'a ba to za a tsayar da kai shin kana so ko baka so a ina so to a tawo ayi ciniki ban rike da kuɗi to sai yaushe zaka samun kuɗi sai a ganga mun fahimta za a tsayar da shi ba haka na ɗaya za a bari abin rahe ba fa in ma aka da ko dai ya riko da shub'ad ya zo a yi cinikin autaraka ko ko ya ce a'a ya ba haƙinai shi mai sayarwa ya sai da madu wanda yake so wala tuhabu shuf'a ba a yin kyauta da shuf'a da ni da kai ka tarayya abu to ni zan sai da nawa kaga yanzu kai an rike da shuf'a to sai ka ce ka ja wani ka ce taho ga shuf'a ta gidan da muke tarayya da bello na baka ita kyauta ba a kyauta da in dai kana so kai ka amfani da in baka so kuma shikenan haƙin ka ya faɗi ba a kyauta da shuf'a wala tuba'ukum ba a sayar da ita ka samu wani ka amshi wani abu gare shi to ya tsaya matsayin ka ya rike shuf'a a'a wato kusamu ana raba shuf'a baina shuraka ya tsakanin abokan tarayya bi qadaril ansiba gwargwadon rabon kowa jam'in nasib rabo ana raba shuf'a yanzu misali mu biyar mun ka gadi gida ga ubanmu ko mu biyar mun ka gadi gida ga ubanmu to ba daidai wa daida za a rabawa ba to sai ya zan biyu daga cikinmu suna da gidajen su sai da nasu za su yi kaga yanzu mutum nawa an rike da shuf'a mutum uku su an rike da shuf'a to sai a raba musu don haka sai su taho su yi ciniki da su waɗanga mutum biyu waɗanda za su sai da nasu in sun ka yi sai a raba wannan na mutum biyu sai a raba shi uku su tara kuɗi su ba su sai zo su raba shi uku kowa gwargwadon rabo ne muna tare tun da shi ba ba dole tarayya ba dole ta zama mutum biyu ba tana iya yin haka nan kamar bayan mutu ya baɗiya ga sunan wajen goma sha wani abu to wani Allah ya hore mai ma ko da uban ya mutu ya zama gidanci ya gina gida na hita da to kaga mi zai yi da wanga ƙereriya gidan gado mi zai yi da ita a bashi ya ta yi da gyara wancan na dalla to yan sauran ɗiyan da annan su za su ci gaba to su an riƙe da shuf'a to sai su biya shi in sun ka biya sai su zo su raba gwargwadon rabon kowa wala shuf'ata babu shuf'a fi ma qad qusima ga abin da an riga an raba shi to da uban mu ya mutu an raba gonat an ba kowa tashi an raba gado to yan shuf'a ta wajibi ta faɗi yanzu mun zan me mun zama makwabta sai dai shuf'a ta mustahabbi wanda duk zai sai suwa ya faɗa muna istihbaban ba wujuban ba shuf'a ana riƙon shuf'a ne ga abin da ba a raba ba amma in an ka riga an ka raba shuf'a ta wajibi ta faɗi to wala lijarin hakan ina yake ko ma'ana ne ko na yake yace wala tuhabu shuf'atu babu ba a kyauta da shuf'a wala tubaw haka ba a sayar da ita in dai kai da an a shari'a tabbashin in kana so ka zo ka yi amfani in baka so kuma sai ka jaye wato kusanmu ana raba ta bayyana shuraka tsakanin abokan tarayya bi qadar al-ans baya gurgudun rabon su mm kamar mutane zai yawa ne wani da cikin su ko wasu da cikin sun ka sai su to su waɗanga da ba su sai su sai su sai in sun ka sai sai su raba wala to shikenan an ƙara magana shuf'a yanzu kun ji magana shuf'a ko yan an ka tambaye ka meye shuf'a ni zaka cewa haƙƙi wanda shari'a tabba abokin tarayya ga abin da ya shafi ƙasa shuf'a ta keɓanta ga ƙasa kawai haƙƙi wanda shari'a ta ba abokin tarayya ga abin da ya shafi ƙasa an ka ce ƙasa ya kunshi gida ko gona ko fulot su da yadda shuba sauran abubuwan tarayya ubanmu ya mutu ya ban mota to nan babu shuba da sauran makamantan haka haƙƙi wanda shari'a ta ba abokin tarayya ga abokin tarayya wanda kuka tarayya abu da shi wanda kuka tarayya wani abu na ƙasa in gida in gona in fulot to haƙƙin da an ka bashi in wanda duk zai sai da nashi dole sai dai ya sai da waɗanda sai in su sun ka ce ba su to hakan ga kuma shub'a ta wajibi kenan ita ko ta mustahabi haƙƙi wanda shari'a tabba makwabci kaga yanzu gidan ga kun san mai shi ai ko uzo wani in ya muri sai ya koma Abuja yayi gida yana kwangila yayi gida so ya taho bayan ya ƙare sai ya kwashi iyali ne duka ya tafi ya tai ya koma Abuja in yamurai yan wani sun kai ta biya ta don Allah sai dan musu gidan sai ya ce a ya ce makwabta su adda haƙƙi sai in sun ce ba su so uzu ya san da shufa'a eh a gani amma kaga sai da sai to gidan da abbaya da an ka tashi sai sai cewa an kai ka a faɗa mini na musulmi na uzu ya ce shi kan sai in ya ce ma yan uwani sai in makwabta sun ce ba su mallan garba wanga makwabci na sun ka haɗu abuja ya ce in da allah dama yana da ka iskan ma mutanen shiya zan sai da gidana don yan uwana sun ce in sai da musu in akwai mai so to in ba mai so wannan in sai da musu allah ya taimaka ni an na farkon da garba ya faɗa ni ce ina so kina an kai ciniki sai na sai a gani amma baka san yaka waɗanda an gasa su ada caka a faɗa min don na sai shi ya gani to shi ashuf'a wanda aka tarayya da shi haƙe ne wajibi gare shi wanda kuma makwabtaka ce haƙe ne mustahabi an taya mai an kyauta in ba a taya mai hukun ba a yi laifi ba ga shari'a to ina yake to yawan sai hukuncin kyauta wala ta timmu hibatun kyauta ba ta cika wala sadakatun haka sadaka ba ta cika wala hubusun haka hubusi ba ya cika domin sharuɗansu duka hukunci hukuncinsu duk sun tahi tare illa wasu wurare ɗaya sun ka bambanta da kyauta da sadaka da hubusi dukkansu ba su cika illa bil hiyazita sai da ya hauzi ne hauzi sai da karɓa in nace na baka wayar ga madalla na gode Allah ya saka da alheri na ce amin amma ni ci gaba da rikonta to kyauta ba ta cika ba kyautar ba za ta cika sai na ɗauka na baka kayi hauzi shi a hauzi mallakar abu in baka amma in na ce na baka kila hashe da ansa amma ni ci gaba da rikon wayar baka ansa gare ni ban baka ba ko hannun mutu to inda mutu haka kotar da labari ta koma kayan gado duk wanda yayi kyauta ba a karba ba hayyan mutu ta koma kayan gado ina fatar kun fahimta to don haka kenan daga cikin sharuɗan kyauta da sadaka da hubusi shine a karɓa in ka ce ka ba mutum to ɗauki ba shi amma in ka ci gaba da riko in dai ba ɗanka ne ƙarami ba ka ci gaba da kullum mai da shi in ɗanka ne ƙarami za mu je wannan kana da ikon kullum mai da shi tun da ka ya ubanai amma da sharaɗi in gida ne kakka ci da bar zama cikin gidan amma kana da gidaje sai ka ce gidana na wuri kaza na ba ɗana to da yake ƙarami ne kai ka ci gaba da kullum mai wannan ko ka mutu ba a tadda wannan kyauta amma gidan da hake ciki ka ce kawa kuma ka ci gaba da zama ciki ne hakan mutu to shi ya kaya kama baki ne ya koma kayan gado muna tare to yace da kyauta da sadaka da hubus yi ba su cika illa bil hiyaza sai da karba sai da yan hauzi sai da karba fa in mata in shi wanda ya bayar da kyauta ko yayi sadakan ko ya ba da hubusi in ya mutu qabla an tuhaza anu gabanin a karbi abin nan gare shi fa hiya mirasun ta koma gado don haka bakin ka ba rabo ba in ji bozo don haka wanda ya ce ya baka iniya ka amsa tun bai mutu tun wani abu bai shiga ba illa an ya kuna zalika sai dai in wannan kyautar ko wannan sadakar ko wannan hubusin da ya bayar ya kasance filmar da cikin halin rashin lafiya ne rashin lafiyar da Allah ya mai wafati yana nuhin in ya tashi daga rashin lafiyar sai ya miƙa ma abin to Allah bai kaddare ya tashi ba to fa zalika nafizun to wannan in ya mutu ba karɓa ba ana zartar da shi min thuluth daga sulusi yanzu ya koma mi sai a yi mai hukuncin wasiya ya koma wasiya don haka wasiya ita ko ana zartar da ita daga sosai a diba kima abin nan da ya ce ya baka kyauta ko sadaka ko hubusi in bai wuce sulusan abin da ya bari sai a zartar in kana ligairu warisa amma kuma in kyauta ko sadaka ko hubusin ba ga wani magadi ne bane domin la wasiyati lil warithin babu wasiya ga magadi in magadi ne magana ta, ta lalace amma in ba magadi bane to sai a diba yan abin nan da ya ma alkawarin bai wuce sulusi ba sai a bashi wal hibatu kyauta lisilatin rahimi domin sada zumunta auli fakirin koko kyauta ga talaka mabukaci kas sadakati kamar sadaka take ga hukunci hukuncinta hmm? to me hukuncinta la ruju a fiha ba a dawowa cikinta ba a walwai ba a cewa na fasa in kan ba da kyauta kyauta ta kasu kashi biyu akwai kyauta ordinary kyauta sannan akwai kyautar da ake yi domin sada zumunta in kan ba ɗan uwanka domin sada zumuntarka da shi to hukuncin ta guda da sadaka ba ka iya cewa ka fasa dole sai ka ba shi amma in kyauta ɗaya ce kana iya cewa ka fasa to shi ne ya ce walhibatu kyauta lisilatin rahim wanda ka yi don sada zumunta wanda kan ba ɗan uwanka na kusa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sadaka ga mabukaci sadaka ce lada guda amma sadaka ga ɗan uwanka lada biyu ladar sada zumunta da ladar sadaka haka duk wanda addabe ya bayar makusanci na yahi lada hmm? aulifin iri koko sadaka ga talaka kas sadaka ta hukuncinta kamar sadaka ce ya ya sa hukuncin sadaka yake la ruju a fiya babu dawowa gare ta kace ka fasa wa man tasaddaqa ala waladihi wanda yayi sadaka ga ɗansa fala ruju alahu babu dawowa gare shi in kan ba ɗanka sadaka in dai sadaka kacce to baka iya cewa ka kwaci walahu amma ya samu an yi a tasira ya kwace ma wa haba li waladihi sagira abinda ya ba su kyauta ga ɗansa karami ayyul kabir ko babba malam yunkah lidhalika muddin ba a yi aure da abin nan da kan bashi ba in ka yi kyauta ga ɗanka babba ne ko ƙarami kana damar da baya ka ce kai na fasa muna tare amma muddin ba a bai da kan ba shi kila aure ya ta yayi ta wannan baka cewa ka fasa awul kabi ina yake malam yun kali zal muddin ba a yi aure da wannan abin ba auyu dayan ko ba a ci bashi ba in ya zan kaya mai alkawarin zan baka abu kaza kahin ka bashi yatta ya ciwo bashi kan abin nan to baka cewa ka fasa dole ka bashi ta ya biya bashi aw yuhdith fil hibati hadathan ko ko ya farar da wani abin farawa fil hibar cikin kyautar gida kan bashi kyauta har ya zo ya roshe wasu dakuna ya canza mai gidan samfurin da sauransu ya kashe mai kuɗi nan ma baka iya cewa ka fasa ina fatar kun fahimta wal ummu amma uwa ta tasiru tana iya kwace abin da tabba ɗanta ma damal abu hayya muddin uban yaron yana raye in uban yaro na raye in uwa tabba yaro kyauta tana iya cewa ta fasa fa idza mata amma in uban yaron ya mutu lam ta tasir ba ta iya kwacewa domin ya zan mi kenan ya zan maraya duk abin da an ka ba maraya sadaka ne ba iya ba dawowa ga sadaka wala yi saru ba a kwacewa min yatimin daga maraya walitumu maraici min ƙibalil abi ta gehen uba ake maraici wanda uba ne ya mutu shine maraya wa ma wahabahu abinda uba ya ba sai kyauta limni hisagir ga ɗane ƙarami fahiya zatuhu lahu to wa'adda wa'adda haƙin yayi hauzan abin shi uban tunda shine waliyin yaron eh fahiya zatuhu lahu hauzan abin nan gare shi ja'izatun halal ne shi uban ya ci gaba da rike mai idza lam yaskun zalika amma in bai zaune wannan in gida ne to kakka ci gaba da zama ciki nai in ma ciki ne yake ka fita ka shaidar cewa na ba wa ni ɗana gidan ga amma dai tun da ƙarami ne zan ci gaba da kullum mai shi muna tare auyal basu ko ko kai ya ci gaba da sanya shi in kana sauban in tufafi ne kace ka bai kuma ka ci gaba da sanyawa to ya nuna ka ka walwala kyauta wa inna ma yujuzu lahu kawai yana halatta gare shi ne ma yu'rafu abinda ake iya sani bi ainihi da ainihinsa kakkace na bashi gida guda cikin gidaje na ko na bashi mota guda cikin motoci na a aka ayyana abin da ana iya sani gidana na tudun wada ko gidana na unguwar rogo ko gidana na yabo kaga yanzu an san shi muna tare wa ammal kabiru amma da babba fala tajuzu hiyazatuhu law bai halatta ka ce kai mai hauzi ka ce ka ba ɗanka babba wanda yayi hankali ya balaga yayi hankali ka bashi abu amma kai za ka rike mai wannan baya halatta ka bashi abi ne wala yarji'ur rajulu fi sadaqatihi mutun baya dawowa ga sadaka tai in kai sadaka to ita sadaka ba a walwalewa muna tare wala tarji'u ilai hakan ga abinda kan ba su sadaka baya halatta ya sake dawo ma illa bil mirasa sai ta hanyar gado in kai sadaka da abu to koda ka gane kasuwa za a sayar bai halatta ka sayi baya halatta ka sake mallaka abinda kai sadaka da shi sai ta hanyar gado wanda ka ba magadanka ne ya mutu sai ka gade to nan ɗaya sadaka ka dawo ba amma in ka yi kyauta da abu kaga za a sai su yana halatta ka sau saɓanin sadaka wala ba asa babu laifi an ya sharaba ya sha min labani mata sadaka bi daga nonon saniyar da ya sadaka da ya kaba wani sadaka saniya to in ya tatso nono babu laifi ka sha nono amma ita saniya ta dawo ka koma mallakar ta ba wala yashtari ma tasaddaqa bihi baya sayan abin da yayi sadaka da shi duk abin da kai sadaka da shi ko ka iskan mai kasuwa da asaira baya halatta wanga sayyidina Umar ya bada sadakar doki hubusin doki a rinka hawa ai jihadi wanda yabba ya wulakanta shi karshe dai dokin duk ya lalace sai hissuwa da sai suwa sai Umar ya zo sai ya ce ma annabi ya ce in dirhami guda da ya ban maka kaza ba halatta mutum ya dawo ga sadaka to sai mu tsaya nan ko to ma dalla to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta yanzu mun ji wasu da cikin hukunce hukuncin kyauta